أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبه وشفيع ذنوبنا والقاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء to insha Allah za mu fara karanta huduba ta 131 shi manan ya ce wa min kalamin lahuni amma wannan ya kama da huduba ya kamata ya ce wa min hudubatin lahuni lallai kyau min kalamin da kone don aka bambanta tsakanin kurba da kalam rai wannan ihtimalin wani zance ne a mai rumi ya yi ba a kan bambari ba to shi ma kamar sauran hudubobi yankowa aka yi don haka ma ya ce wa fihi bayyana sababu talabihi hukum wai sifir imam al-haq wannan ta yi wannan kan muhammad abdu ya yi a nasa ta yi irin wannan babu a wayansu hudubobin ya ce a cikin wannan magana yana bayyana dalilin bidansa ga hukunci da kuma yana sifata shugaba na gaskiya imam al-haq wanda ya cancanci ya zama shine imam ya ce ayyatu hannu fusul muhtalifatu wal qulubul mutashattita ash-shahidatu abdanuhum wal ga'ibatu anhum uquluhum أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المئزام من وأوعة الأسد هيهات أن أطلع بكم سرائر العدل أو أقيم إعوج الحق اللهم إنك تعلم أنه لم يكن منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحكام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاتي وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نحمة نحمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة to wannan kiɗa ihtimalin tana iwa ma an jajjona wa'insu kiɗo'i ne na zance ɗin kamar kuma yadda shi sharif rabi ya saba yakan yanko wani bangare ne na zancen amirul mu'minina wanda balagan da ke ciki ya ba shi sha'awa sai ya kawo ainihin kalmomin mu kuma muna karanta so da ya darussan da ke ciki ya fi damun ba ainihin balagan da ke ciki din ba mu za mu so ma mu ji cikakken kalam din to in wannan kuma hudu na farko zan da ya tarjama a gurguje sannan kuma zo mu fara sharhi illa masha Allahu daga nan zuwa wata uku ko hudu ko biyar insha Allah za a ƙari ayyatu hannu fusul muhtalifatu ya ku waɗannan rayuka wadda suka sassaɓa nafs kinaya ne ga ruhin mutum yayin da ya gamu da gangan jiki ya haɗe ya sami ɗabi'a irin ta gangan jiki to sai a kira shi nafs rai rai kenan kamar yadda bahaushe wani lokaci yakan kinaya ga nafsu da rai ya ce ransa ta biya ko ya ce son rai to kaga wannan nafsu kinaya ga nafsu ke wa'annan ko wa'annan ko ya ko wa'annan rayuka wadda suke wadda suka sassaba kowanne da abin da ransa yake so ke yana magana ne da mutanen lokacinsa sabban su zamu iya ce masa wa'anda suke suke biye da shi amma kuma su biyayyan dai kawai su a wurin su suna bin shi ne saboda a matsayin suna bin sarki in in duniya ta yi kyau suna tare da shi in kuma abin ba haka bane su watsa su ba su sun zo bin sarkin duniya ne mafi yawansu to yake ce wa'annan zukata wa'annan rayuka wanda suka sassaba wato kowane da abin da ransu ke so wal qulubul mutashattita da kuma wa'annan zukata waɗanda suke kuma suka suka gutsotsar tashtit da ikhtilaf duk kalmomi ne da ke nufin sassaba amma tashtit kamar abin ya ma ya rarraba ma kamar an gutsotsara ne tashdid ya fi ikhtilaf ma karfi domin aka ce shattata al'amur kamar abin ya gutsu tsire ke wa'annan zukata gutsu tsararru wato kowa da inda ya nufa wannan kinaya ga mutane mutane ne masu wa'annan zukatan da rayuka din wa'annan rayuka masu sassaɓa da wa'annan zukata wanda kowa na inda ya nufa da ba wato ba a harhaɗa ba ba su haɗu gamu akan abu guda ba a shahidatu abdanu wanda zukatansu ke halarta afuwa jikuna kai jikunansu ke halarta ga jikuna sun cika ga jama'a wurin duk jikuna aka tattara ta zabo jami'a wa kulubuhum shatta ke shatta ta kai kawo kaman shatta kalma to jikunan a raɗe shahidatu abdanuhum jikunansu sun halarto ma'ana sun zo ga suna adarwa jukuna ne suka haɗu rutututu ga sunan jukuna wal ga'ibatu anhum uquluhum amma kuma hankulansu sun faku wato da gangan jiki an zo zuciya tana wani wuri hankali na wani wuri wato ko amirul muni yana magana wani yana tanin ya farashin tiyan da biyu nono ya kai nan ni farin fata in aka yi ruwa yau fa za a yi ruwa sai na sayo ciyawa na kakkari to ti fa ne ji tsoro nake in fa ma'auya ya kawo hari fa yanzu ba ko ya gudu ne wato sai ya zauna garau da gangan jiki amma hankalinsa na wani wuri to shine jukunan ku a baya na jin mun karanta wata hudu ba da ta kama da wannan magana amma kalmomin sun dan bambanta akwai inda yake zari su da cewa shahidatu abdanuhu ga'ibatu quluhum az'arukum 'ala al-haqqi wa antum tafirruna anhu nufural mi'zamin wa aw'arat min wa aw'atiz asad ni ina dan fara ko ya zuwa gaskiya dani abin wato amirul mu'minin abin da ke yi abin da ke kokarin in dan fara ko ya zuwa gaskiya ko kuma kuna tserewa tamfir nufur kuna tserewa daga wani abin da ke son ɗabara ko tserewan awaki daga rurin zaki ya awaki garke awaki suka je zaki ya yi ruri kwai na sannan ba mu saba da zakoki ba amma ko a tatsuni aka ta maganar kura kura kura in kura ta kuka ai ka san awaki in suka watse to zaki ya kofi ya fi kura don kura galiba dai kawai tana da ban tsoro ne kawai ba wani karfin ta cin nama take da shi galiba ma naman da takan ci wanda aka buge aka bari bata cika bugewa da kanta zaki ko in ya banka ai shikenan gashi da ita ya ɗi mali shi zaki baya baya kama wani wuri kawai kai kai yake kawa bakinsa kawai ya matse an gama to kaga idan zaki ya ruri ya kaga garken awaki mala to haka nan shi ya ce ni ina kokarin tattara ku in dan fara ku zuwa gaskiya ko kuna watsa watsewan awaki in suka ji rurin zaki haihata an abdala'a bikum sararal adal haihata yana nufin faufau wato ba zai yi ba samsam samsam ba zai yi ba in yayi duhun adalci wannan ya ce sararar adal an ce sarar yana nufin duhu ne duhun dare na ƙarshe shi ake ce mashi sarar to amma wannan maganan da ya yi bisa hikima wanda da yake mana magana da hausa ne inda muka zo da larabci za mu ga cewa sai an yi mashi ciko irin wannan magana sai an yi ciko ba zai yiwu a ce sararar adali ba adata domin sarara yana nufin duhu ne adal kuma adalci ba za a yi ka ce duhun adalci ba in ka ce duhun adalci ma'ana duhun da ya rufe adalci ma'ana ke to kuma abin da yake nufi ke wato kenan in yaye duhun da ya rufe adalci wato akwai adalci amma an baibaye shi da dumfai allah misali wannan addini adalci ne to amma an zo an zuzuba wani sabo a ciki sai aka ce mishi duk islam to kuma sun mutum ya gan shi zai ga cewa ba akwai 'yan barbashin zalunci a ciki to idan ana so a tono adala din me ya kamata a yi a kawar da waɗannan dufai din wasu mawayin su fakam da yawa masu magana dangane da addinin musulunci yanzu sai su rika ba misalai da sarautar sarakuna sai su ɗauka shi ne addinin musulunci ko kwanakin baya da wasu ka zo yan kudancin jihar nan suka zo garin na kama su irin cewa fakam da yawa sai ku ta kawo abin da sarakai suka yi su ko sarakai ba sun yi muku domin ku ba musulmi ne hawan da ke hawan da ke musulma suna mashi sarauta dama da sarakai dama haka suka gada galiban su azzalumai ne kuma suna zaluncin ga kowa da kowa ne saboda haka ba shine addini ba ka gane saboda haka idan suna ba da misalin da fakam da ana ba da addini sai a ce ai sarakunan musulunci sun yi kaza sun yi kaza to ai ba shi ne addini a yayo addinin mana kaga sai an yaya wa'yan na aboto ballanta na kuma sarakunan farko da aka dan aka ce su ne ma addini ai shi ne kuma aka inda mashirar ta ke su an ce su ne addinin ma kawai ana daukan kalamansu da ayyukansu a matsayin addinin musulunci to kafin amirul mu'minin ya tabbatar da menene musulunci sai ya ciccire wa'annan dukkan to sai ya ce to ba da irin ku ne zan wannan ba wayannan mutane wanda yake mutum ya zo da gangan jiki hankalinsa na wani wuri ransa ra'ayinsa a ra'ayin wannan daban ra'ayin wancan daban abinda wannan ramin yake so yake daban abinda ramin wancan yake so amma ga su da gangunan jikinsu sun haɗu to da irinsu ne za a za a tabbatar da adal a yayi duhu wanda ya rufe shi ya ce to haihata sam sam ba zai taɓa yiwa ya zama da ku ne zan yaye duhun ma'ana da ya baibaye adalci in aka yaye duhun da ya baibaye adalci mai za a gano yanzu adalci tsintsa to ba da irin ku za a yi wa au uqayyima iwajajal haq ko in miƙar da tankware tankwaren gaskiya to tsaro ala gaskiya tana tankwarewa gaskiya miƙe take kyam to amma an zo da wa'ansu abubuwa an zuzzuba wanda ya maishe shi an tantankwara shi to idan ana so a fidda gaskiya din sai an an ciccire waɗannan tankware-tankwaren kaga gaskiya wajen haka ma'ana ma'anansa iwajaja din da ya dabaibai hak nan yana cewa fa inna haka la iwajaja bihi walakin qauman khalatuhu bil batil fa hadha ma asabahu min al iwajaj yawa shi ita gaskiya kyam take ba ta da tamfara to amma mutane sun zo sun kawo karere sun zuba cikin karya hata ayar Allah sai a yi mata fasara hadisin annabi sai a yi masa jela a sa masa suffix ko prefix kafin hadisin a sa wa'yansu kalmomi bayan ko kuma bayan hadisin a sa kalmomi ko a tsaga tsakiya a jefa wani abu ko a cike cire wani abu wanda zai bada wata ma'ana da kuma sai a ce annabi ne ko ma ya masa ƙarya ba birkita abin da ya faɗa ba ba abin da ma bai faɗa ba a ce shi ya faɗa hada a ce sadaka rasulul karim to idan na'am duk zancen da manzo Allah ya gaskiya ne to amma wannan ba nasa bane ko kuma ba ta hakikanin yadda ya faɗa bane to kaga mi ke tankwaran gaskiya yana nufin a yaya wa'annan tankware-tankwaren da aka shigo da shi a ga gaskiya ne da yake to da su ne za a yi wannan da mutanen kirki wanda ke wa'annan mutanen da suke gaban amiru mai ba su ne wa'annan shi ne ke cewa ya ta ba da irin ku ne zan wannan kuma amiru mai yana bukatar mutanen da za su taimaka masa a dawo da addinin annabi tsintsa to amma kuma wa'annan mutanen ba su ne ba su wa'annan masu suna son suna bin son su bisa rakai ne irin yadda suka bi na farko su sami ɗan abubuwan da za su samu wannan yana son ya ɗan sami ɗan mukami ne wanda ya sami kaza da cikin kamar yadda sunan wanda suka gabace shi a ci gaba a haka haka suka so to shi ko mai yake so yana son ya ɗanfar mutane zuwa gaskiya ne wasu na cewa wai mushkilan ali kenan ana taɓa karanta wani na cewa wai mushkilan ali to ba mushkilan ali mushkilan mutane ne shi ali yana da mushkila ne shi bai da mushkila mutane ne suke da mushkilansu su wai wai mushkilansa shine shi yana son ya bi da mutane irin irin matafiyan annabi tsantsa su kuma abin da suke so kenan ba wai mushkilan da ya samu kenan to to ya haka ne mushkilan da ya samu kenan amma ba mushkilansa bace mushkilan mutane ne su mutane ba abin da suke so kenan ba to su mutane suna son inda zai musu dan sako su koyi biyan da suke so da sun tafi tare da shi shi kuma ya ce ba haka nan zai kyam zai tsaya shine mai cewa ainihin yawan mabiya baya ƙara masa ƙarfin gwiwa rashin mabiya kun baya baya sha sa shi ya sabu wato inda duk jama'an duniya duk za su bi shi ba zai ji wani ƙarfin gwiwa inda kun ba kowa tare da shi ba zai ji wani abu ba zai ba zai samu shi rauni a zata shi kyam yake tsaya kan gaskiyarsa in ka bi in ka bi shi ka tafi tare da gaskiya in baka bi shi oh kuma aliyu ma alhaq wal haqq ma ali shi kyam yake tafiya to su ko mutane ba kyam suke so su tafiya suna so a dan dan marbaya musu dan su dan ji dan sauki sauki sauki ka yawa to mushkilar nawa yake nan na mutane yawa ba ba ba ba na saba da shi to sai bayan wannan kalma da ya nuna musu nazarin su sai ya faɗi ya juya ya faɗi wata magana wanda yake kamar yana nuna da cewa to da wata hakika wadda yake kowa ya santa amma nan ma sai ya ce Allahumma innaka ta'ala bai ce ku kun sani Allah ka sani wannan ka san ko ka kira Allah a matsayin shaida ka tsaye kira Allah a matsayin shaida ka sa abin da ka taka domin ainihin fa ya kira Allah ne a matsayin shaida Allah ka sani in ya ce mutane ko kun sani to zuwa su yi haka ne to amma ba haka muke so ba amma yanayin Allah ya shaidar mu ya ce Allahumma innaka ta'lamu annahu lam yakun minna munafasatan fi sultan Allah ka sani bai bai kasance daga gare mu ba munafasa a mulki sultan shine iko sarauta ba neman mulki ba ne Allah ka sani wato Allah ka sani ba ba munafasa muna cewa munafasa da Hausa amma asalin kalmar munafasa ya fito ne daga kalmar nafis abu da da ake ce mishi nafis shine abu zaɓaɓɓe mai kyau kamar zinare da da da da lu'ulu da yanzu ne abubuwa nafis to munafasa saboda kowa yakan kokarin ya sami abu mai kyau ne na wani tatsuniyan greek da aka ce wai wani tatsuniya ce wai wani ya kira biki sai a zoye suna da yayan gizi sai bai kira ubangijiyan ta da rigima ba akwai wata ubangija wai ita ce ubangijiyan rigima to sai bai gaice ta ba sai ta zo wajen bikin da mutum da bai gaice ta ba sai ta aje dunkulen apple wannan tufaha na zinare can ana cikin biki sai wani ce wannan zinaren nawa ne ne sai wanda ce nawa ne wannan nawa ne ai fa shikenan sai ta ya mutsa biki to dama ita sunanta ubangiji ya rigima to sai ta kawo rigima ta wargaza masa bikinsa to wannan tatsuniya ce ne wato ainihin wato abin da yake nuna adatan su mutane masu son komi na fis za a ce nasa wannan ne da wannan zai ce a wayar da wannan bandar din naga miliyan ɗaya ne na naira wayar sai wani ce ashe ni na yadda wani kai ni ne ba to kuma daga nan kuma sai a fara rigima ko kuma a ce wannan ana son a ba wani wake so gana masu goni miliyan 25 ne a ciki ana son a ba wani ne wake so wanda baya so ya daga hannu ya ka gani mala wanda ke so haka in ka fara gani aka ce to wanda ya riga ya cafka abawa in ka fara gani zai dididididididi an tattake wasu to munafasa ke wa fi zalika fa layfa nafisul mutanafisun a cikin alqur'ani waje in aka yi ribibi na shiga aljanna wani baya take wani kowa da gidan da zai samu to munafisan abin duniya ko kaga in wani ya samu idan aka ce mulki ne za a za a nada sarki duk ga masu masu bukatar su zama sarki su bakwai amma ɗaya za a naɗa in aka naɗa ɗaya sauran shidan fa su masarakuna ne to ka gani rigima ka ga yanzu kowa ne kowa ne yana son shi ne in aka jinjin a ce to kai za ka bar masauran za ka yadda ka bari a cire ka a cikin ina na ciki kai fa za ka sado za ka saduna sai alabashi sai a baka kaza ce a shi ma yana so munafasa ke kowa yana so ashe yasa wato daga nafis ne to abinda abin da ke cewa allah ka sani mu a namu bangare yana nufin shi kansa mu a wurinmu ba mu shiga wannan al'amari don neman mulki ba to kuma allah ya shaida ko a zuciyar amir yana son mulkin duniya ne sam to sana kana ce to me yasa ya karɓi bayan mutane in baya son mulki to zai gaya maka walal timasa shay'in min fudulil khutab ba kuma domin bi dan wani abu na wannan dan fudur shine fudur shine abin da ya hau hutam kuma shine abin da ya bushe ya rugurguje su ake ce mashi hutam idan kamar wannan lokaci na na sanyi iska ta buga ta sakan busar da tsirrai sai iska sai ya kare da ya bi iska ya zama hutam da can yana da ransa yana shan ruwa ya gashi kore yanzu iska ya ta busar da shi yanzu tana kada shi yanzu to ya koma shi ne kuɓa mai sai ya kare da ya bi iska to shi wannan ana ce akan fahim da akan ce ma kuɓamun duniya saboda mai kinaya ga cewa abin duniya ko tarkacen duniya dama yana bin iska ne yana ɓacewa kamar ba wata rasi a waye gari ba saboda haka ana kiran dukiyan duniya kuɓa nuna cewa abu ne da yake bushe ya bi iska kaɓin bashi ina waɗanda suka yi mulkin dacen suka shashe gani ina dukiyoyin da suka bari ba a yi ba to haka faɗa duniya yake to fudur kuma shi ma kamar fudur shi ne abin da ya hau wanda yake bin iska shi ma fuduri kamar kamar kumfa abin da kan bi iska kawai ya sha hu a neme shi a rasa kamar da gaske akwai shi amma sai a neme to shi duniya kenan ke wannan fudurul hutam da fudur da hutam duk kina ne ga tarkacen duniya wanda yake baya tabbata to ba su mutane abin duniya suke ta masu munafasa a kai su sami mulki da dukiya to ce Allah ka sani mu ba wannan bidan mulki ne ko bidan dukiya domin dukiya ma bai ce ma bai sai bai kira shi dukiya ba iltimasi imin fudulul hutam sai ya ce musu fudulul hutam rududdagangun abin da ke bin iska yanzu idan aka ce to kamar da muka yi magana mu na ba da misalin munafasa akan zinariya ko kuma akan jakan kuɗi to wa zai munafasan ciyayin da ke bin iska kamar iska ta kwaso ciyayi tana da tafiya sai mutum dun zuwa a guje na kwasa wa zai damu da wannan to amma kaga su mutane abinda suke nema ke walakin yau wato kaga inda ya kawo to in ba domin bidan mulki da dukiya bane ya amirar mu'minin me yasa ka karɓi bayan mutum walakin lila ruddal ma'alima min dini duk mu komar da abubuwan da aka sani ilmomin da aka sani na addininka domin ilmomin addini an dabaibaye su da karerai da abubuwa daban-daban to shi amir mai yana so ya dawo da addini ne kamar yadda annabi ya zo shi a fahimci menene aya take nufi menene hadisin annabi ke hadisan da aka kirkiro na kare a watsa hadisin da aka marƙwaya a cire marƙwayan a fito da shi sayyarsa abinda aka kirkira aka ce sunna wanda ba sunna bane ce wannan ba sunna bane a dawo da sunna sahihiya to ma an dawo da ainihin ababen sani ilmomin addini sahi tsintsake ma'alim addini an dawo da su kamar yadda su masha Allah to domin wannan ne kuma su wane ne suka mammalƙwaya abin suka caccanza sarakuna to yanzu kuma shi da sarautar nan da zai amfani da ita zai amfani da wannan ne domin ya nuna mutane abin da yake daidai dawo da gaskiya wanda zuhirar islaha fi biladik don kuma mu bayyana gyara a kasashen a garuruwa duk kuma an wanda yake nufin an yi fasada fil bilad ke mu gyara kasashe garuruwa da rayuwar mutane duk an sa musu saboda irin yadda aka murguda addinin ba addinin sahihi yadda yake bane duk an shiga cikin wahaloli da sauransu to a kawo gyara a gyara al'amura mutane su zauna cikin nizami sahihi na addini fayamanar mazlumuna min ibadik wa'anda aka zalunta daga bayanka su zama cikin aminci wanda ke nufin a zamanin mulkin masu hulafa'un jauri ainihin shi mutum mazlumi ya cikin tsoro ba tabbas ga jininsa ba da jininsa da dukiyansa da uwa uba mutuncinsa duk suna cikin haɗari kudu lokaci ana iya kawo masa hari ana iya kama shi a kulle ko a ci masa mutunci ko a kwace masa duki to idan mu mun yi wannan don mu tabbatar da adalci ya zama mutane sun zama cikin cikin aminci ba su jin tsoron zalunci komai wato kamar mu'attalatu min hududik a kuma tsaida abubuwan da aka kaurace ma ta'dil din abu shine kamar a bashi kenan utula muna ce da ana ce kiran hutu hakan in an ta'dila abu kamar an an an an yi rasa shi kenan an rasar da shi to abubuwan da aka rasar aka batar kenan na haddodin ka da akwai haddodi iyakoki ma'anan haddi iyakoki na horo wanda ya kaza a masa kamar wanda ya kisa a kashe shi wanda ya jima wani mutum rauni a masa kisasi wanda ya kaza a masa kaza a kisasi kenan sannan kuma akwai haddodi na abin asalin kalmar haddi iyaka ma'ananta kenan amma ana kiran shi ne in ka ji an ce haddi yana nufin horo wanda aka iyakance a alkur'ani da hadisi wanda aka ce wanda ya kaza ana masa kaza to wayannan haddodin da yanzu aka aka yi ta'dilin din su yanzu an an an batar da su ba a yayin su sai sai mutum yayi abin da ya cika masa a tsaida masa haddi sai a yi masa wani abu daban ko kuma ya zama an daina ma yayin haddi sai dai ko idan shi talaka ne kuma in ma talaka ne sai zan ba haddin ma za a yi mishi ba sai a yi masa fiye da haddin ba a masa abin da kuma dai duka abin da muka karanta baya ko abin da aka yi ma abuzar ko shi kuma haddi aka yi masa ko laifi ne ya cancanci haddin ko a wani horo da aka ce ana iya sa mutum abin hawa zikau a zazzabge masa cinyoyinsa naman cinyoyinsa ya fafaɗi sannan a gallaza masa a yi wani sana'a kore shi a gari a ce a ina ne aka samu wannan to shi yalma a tsalata minar hudud wato kaga wannan ya nuna dalilin da ya sa amirul mumin ya karbi baya mutane ke kuma ya sharɗanta masa wannan ma sharɗanta lokacin da suka kawo nan sai ce san ba zai karɓa ya ce zai su karɓo ni yadda suka je wajen wani su bashi yadda suka saba shi zai ba da shawarwari kamar yadda ya saba ko a ɗauka ko kar a ɗauka suka ce billahi alaika suka dinga gama shi da Allah ya ce to ba zan karɓi bayan ku ba sai duk kunya da za ku za ku yi mun waya in wa'insu ba su yadda ba zan bar muka kama aka je masa sun zo gidansa ya ce a je masallaci ya ce in akwai wanda baya son ma baya an ya daga hannu ya ce baya so kowa ya shuru suna billahi kai ya ce a kun shuru wanda baya so ya faɗa ya ce baya so ni kuwa zan karɓa wanda baya so duk suka ce suna so ya ce a kun shuru wanda baya so ya magana kowa ya shuru ce to duk kunya da ya domin ya to da sharadi za ku taimaka mini ne akan a dawo da addini kamar yadda yake lokacin annabi suka ce eh akan wannan shararin zan karbi bayan ku eh sannan aka fara ana ta rububin mu baya har aka tattake yatsun ababansa wajen kowa ne yana ta mu baya to shi kenan amma kuma daga baya kuma ashe na fatan baki ne da aka zo kuma ya fara tsaida sunan annabi din sai aka ce a to ai ba aka haka za ba yi ba mutum babban mutum kuma za a yi rabo ko a dace da talaka ai ko ai ko Allah ma ya san ya san babba ya fi yaro ya za a ce duk ɗaya ne za a ba haka ba aka fara ja da shi akan wannan kai haka kuma aka ce ya zama ma waɗansu abubuwan ba su iya tsayuwa ba kamar da shi ma ya koka a wasu wurare ke cewa to wanda ya yi ma kenan aka aka aka ja da shi ina kuma in ya ƙa- ya ya ƙara masu da fiye da haka ya ce ai kaza ai kaza ai kaza za a yi rigima a wani wuri yana faɗin cewa ya ya taɓa cewa da watan ramadan ya ce ɗansa hassan ya shela cewa sallar nafila da ake bayan isha a watan ramadan bayan ba- bayan magarba da isha kowa ya yi ne shi kaɗai ba a yin jami'i sai suka fito suka yi masa muzahara ya ce a cikin jama'ansa akwai wani da ya sa hannunsa a kube na takobin sai ce subhanallah an kauce musulman umaru to kaga tun da ya ɗora hannunsa a takobi ya ce subhanallah an kauce musulman umaru to kaga nan gaba mai mai kake tsammani zai yi kenan zai ce to wannan kenan to in kuma na ce a maida ma ja'afar gidansa ba iyalan ja'afar a ba su gidansa da aka wanda wanda yake an rusa gidan ja'afar an yi wani abu da shi gwamnati ta yi wani abu da shi na ce a maida ma iyalansa na ce kuma a maida mudu mudun annabi wanda ke an riga an canza mudun annabi na ce kuma ai kaza to ya kenan na ce a yi bazantana abubuwan da wayansu abubuwan da annabi ya so yi wanda bai yi ba masala ganin yadda mutane suke in amir ne ya so ya ce ya ce to ko ai wannan kamar a mai da makamin ibrahim inda annabi ibrahim ya aje shi inda annabi ya aje shi kai nan ce annabi ya aje shi annabin annabi ya aje shi ana wani halifa ya dauko shi ya koma da shi wani wuri inda jahiliya suka aje shi ya bayanar ce amir ya ce to inda dawo da makamin ibrahim na koma da shi inda annabi ya aje da wayansu abu annabi abin da bai bi shine tausi'in ka'aba don su sun rage ka'aba amma bai bai ƙara ka'aban ba ya bar shi yadda suka rage sai dai an ce kar in za ka yi dawafi kar ka shiga ta tsakanin don dacin hajjar ismail din nan yana haɗe da ka'aba ne daga baya ne suka gutse suka fidda shi to wannan shi ma annabi bai yi ba amma um, makamin ibrahim ya maishe shi inda annabi ibrahim ya aje jahiliya suka ɗauko suka aje shi inda yake yanzu to sai annabi ya dauka ya aje shi inda annabi ibrahim ya aje shi da halifa na uku ya- na biyu kai ya tsoro sai ya dauko shi ya maida shi da shi inda yake a jahiliya to wai sai ya zauna kuma yanzu ana nan shine a nan yake. sai kuma in imam ajalla farajahu in ya zo shine zai mai da shi inda kakansa ya aje shi kakanninsa kai da amir da da- da- da annabi ibrahim da manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi da amirul mu'minin amiru mai bai maida ba lalle kamar iya maida ba saboda ba za su yadda ba. amma dai manzo Allah ya maishe shi a da aka koma da shi to da ire iren su ga sunan to irin wayannan aka ce za a baddala ya ka gani a koma yadda suke kawai mutane za su ce san ba haka ba za su ce ma an canza addini ne za su ce ba shine addini ba saboda su abinda suka gina kai wannan abinda sarakuna suka yi yanzu ya zama shine addini Kaga. to sannan kuma amiru mai ci gaba da cewa Allahumma inni wannan kuma yana shaida- shaidawa Allah ne in ma kai baka sani ba yanzu Allah ne shaida kuma ka san amirul mu'minin ba zai maka ƙarya ba aliyu ma alhaq wal haqq ma ali Allahumma inni awwalu man anaba wa sami'a wa ajaba ya rabbi ya Allah ni ne farkon wanda ya ya miƙa wuya ana ba ma'ana ya, ya komo ya karkato ya tuba ma'ana ya ji ya kuma amsa Wato, lam yasbiqni illa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bis salati ba wanda ya riga ni sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shine kawai ya riga ni sallah wato bayan ba- ba- ba- da- da- da- daga manzan Allah a sallah sai wani sai shi kuma yanda yana shaida ma Allah ne Allah ka sani ba wanda ya riga ni imani da- da tuba da ji da bi ga manzanka kenan sai ni ba wanda ya riga ni akan wannan. kuma ba wanda ya riga ni sallah in banda manzo Allah Ga- da- da- ga- ba- ba- bayan sallah manzo Allah sai sai Ali ke sai Ali ya bi shi sallah halas to wannan wan- wan- wannan wan- wan- wannan wannan kalma ko da wani abu saɓani haka ya shahara don abin da ya shahara mutane suka zo suka rubuta takardu suka yi ta tayi kuma suke hawa mambarori suna faɗa suke ta koyar da 'yan islamiyya wani ma tun yana tun yana yaro ba ya masa kaciya ba aka kai shi makaranta ana koya masa karatu yana ta haddacewa ana cewa farkon wanda ya musulunta bayan da aka aiko annabi babban abokinsa ne yana ta tsaye tun yana ɗan yaro to shi kenan har ya girma har ya zama shekh ya zan rawani ya shiga awwal man aslama bin nabi min ar-rijal kaza to haka nan to haka nan ya ya sha hululu tun yana yaro ya girma ya zama malamin shek babban shehin malami yana koyar da hululu to yanzu hululun ya riga ya cika mutane yanzu da kayi magana sai a kawo maka hululu a ce shi ne gaskiya saboda ya shahara amma ƙarya ne idan ka ce man ba ƙarya ba ne to amirul mumin ya yi ƙarya kenan shi kuma ya ce da Allah ne a Allah ka sani an gama kuma ba zai maka ƙarya ba kai ka tabbatar ba zai maka ƙarya ba sau aka ƙara wancan hululu din shine farkon wanda ya musulunta tare da annabi shine kuma farkon wanda ya sallah tare da annabi wannan ba wata tantama littattafan sun tabbatar da wannan kyara wannan surutan da aka shaharantar da shi amma wanda ya inganta shine wannan hatta a littattafansu to saboda dalilin su suka sun waiwaya ne suka ga cewa to ya za a zo a wuce shi a wajen a ce kuma ba shi bayan annabi ba shi ne ba sai suka ga to kuma su suna son su ce ba shi din bane to zo haka dole sai suka zo suka zo ce to wane ne saboda ya fi shekaru to suka zo ce ah to shekaru ne kawai sai suka ce to shi ne ma ya riga musulunta ah to ashe shi hijira fa ta shi ya jira to kaza ba shi ya riga to kaza ba shi sai aka sai aka zo aka dole ai wa'annan kuma an zo wani wuri sai a ce to jaruntaka fa eh shi jarumi jarumi to an da kai jarunta a fagen fama ashja'un nas har suka yi hadisi wai wai wai wai wa'ansu mutane suka tambayi ali yana yana yana halifa suka ce man ashja'un nas hal an ta yi armai rabu ya ce la wai ali ce la ba shi ne ajiyar nasu ba sai ce wannan da kuka ba shi ne ajiyar nasu na farkon shi ne farko shi jarun ta kamala sai ya ce aka zo ana dukan annabi mu iya kuma sai muka maƙi muna kallo wai ana dukan annabi allai na gari wai ya maƙi yana jin tsoro kaga an ce mashi jaban kenan ko an ce mashi matsoraci ali ne zai ga ana dukan annabi ya kyale to shi kenan dai wannan dai hululu dai ka an cika mutane da shi kamar yana nan amma daɗin abin shi ne su yan jam'iyyar jama'a sun yi kwaɗo ne a littattafansu kwaɗa ne a littattafansu ƙarya da gaskiya sai suka zuba da a ce sun zuba tsagoron ƙarya ɗin to shi kenan ga ainihin kowa ne sai ce to wannan shi ne to sai suka kuma sha kuɗa da gaskiya to in ka ga duba kana da hankali sai ka ga ƙarya da gaskiya ɗin sun yi karo nan an ce kaza ne can kuma an ce kaza ne sannan kuma in ka dudduba da kyau ka da duk a sai ka ga dukkan ƙarerayen nasu kuma bai inganta ba duk ko da sun rubuta sai ga a littattafan su ga ainihin bai inganta ba wanda ingantin shi ne ita gaskiyar ta inganta a ta a littattafan su ita gaskiyar ta inganta to sai ka rasa ka to tun da an sha kwada ƙarya da gaskiya to yaya dama aka nan aka shubaha yake kamar yadda makaranta baya amir wani yana tarifin shubaha ya ce da za a aje gaskiya nan a aje ƙarya nan to da ainihin ba zai rikirkita ma wani ba amma sai a yago wani bangare daga wannan sai a sai a ji wani to a nan ne fa shi ɗan ke wasa da hankalin mutane sai a fara magana da gaskiya sai a ƙare ta da ƙarya sai ka ɗauka duk gaskiya ne ko kuma a fara da gaskiya a ƙare da gaskiya a tsaki a soka ƙarya duk sai ka ɗauka gaskiya ne to kaɗan ne zai iya kamar da amirul zai iya yaya wannan dubban ya iya cire wannan tankwara-tankwara amma kaɗan ne ke iya yin wannan saboda zai sai ya ɗauke shi a matsayin gaskiya ma'anta an marɓaya shi to sannan sai ya faɗi wani abu wa kad alimtum wannan kuma ya ce ko kun sani yau wato wannan ya shaidar da su su ya shaida musu wancan ya shaida wa Allah in ya so mai musu ya musanta amma Allah ya sani wane ne wannan wannan karban shugabanci da amirul mumin ya yi saboda son sarauta ne ko son abin duniya ya ce allah ka sani ba don haka ba saboda menene sai domin mu tabbatar da gaskiya mu tabbatar da adalci mu gyara ƙasa mu tsayar da mutane su zama cikin aminci mu tsaye da hukumce hukumcen ka mutane kuma su zama cikin amana da sauransu da sauransu wannan shine dalili ba domin bidan tarkacen duniya to sai kuma ya ce to ni ne kun farkon wanda ya musulunta ni ne farkon wanda ya sallah ba wanda ya riga ni sallah sai annabi sannan sai ya ce wannan ya shaida wa Allah ne to wannan yanzu ya shaida musu wa qad alimtu ko kun sani sarai annahu la yanbaghi an yakuna alwaliya alal furuji wad dima'i wal maganimi wal ahkami wa imamatil muslimina al bakhil kun sani sarai wannan ko ba kai karatu ba za ka san wannan wannan kowa ya san wannan bai ku kun sani bai kamata ba ga wanda za a jibinta masa al'auru kinaya ga mutunci ba zan ce mishi mutunci domin da din ake ce mishi al'aura don ainihin al'auran mace shine mahallin ibtila'i ana domin su ne akan ce masu mutunci to bai halatta a ce mutum an jibinta masa al'amarin mutunci da jinainai ba zan ce mutunce mutunci mutunci din dima dima jinai ne da jinai ne wal maganibi da ganimomi wal ahkami da hukumce hukumce wa imamatul musulmi da shugabancin musulmi wane ne za a minti a bashi a bashi amanan mutunci da jini da dukiya na al'ummar musulmi kun san wannan ku da kanku kun sani bai halatta a ba albakilu marwaci bai halatta a ba marowaci ba kun san marowaci shi ita rowa tana siface ta siface a bazargi ta cewa shi marowaci baya bayarwa abin sai in ya rike baya sanya baya marowaci ke to amma duk inda ka ga marowaci a duk duniyan nan duk inda ka ga marowaci to makwaɗaici ne da rowa da kwaɗayi tare suke tafiya ka taɓa ganin wani marowaci ba makwaɗaici ba me yasa yake rowa kwaɗayi son abin son abu ne yasa shi baya ba rowa ai sannan kuma duk zaka lura duk wanda baya barawa kuma yana so a bashi yana so ya tattara amma baya son ya bayar saboda haka ne sai bai ce mashi mai kwaɗayi ba sai ya ce mashi marowaci amma ma'anansa makwaɗaici bai kun san cewa baya da za a ba mai kwaɗayi amanan ajiyar dukiya ba yadda za a ce ma kura allah je mana wannan nama gashi kuma an soya shi yana kanshi to ki aje sai mun dawo sai ta ce yayi daidai to ka san kura da kwaɗayin nama ka san in ka dawo karɓar naman ka za ta ce haɗari ya same shi ko kuma ta ce ta mutu take ce wani nama ko kuma ta ɓantaro ta ce ga abin da ka ba ta ce kura ba tsoka ɗari ne ba ta ce ɗaya ne ka gani to ta ce ya tsin da tara ne ka gani ainihin bayar za a ce a ba mai kwaɗayi ajiya to amana idan aka ba amanan dukiya kenan to amanan mutunci fa idan mutum ainihin mai bin sha'awa ne mai bin sha'awace-sha'awacensa ne to a ba shi amanan mutunci kamar an misali idan mace ta yaji ta je gidan mazanaci shi an san shi da zanace-zanace to mace in ta yaji ta je gidansa ta samu mafaka ka san ana ce gidan wa gidan wa ta je a ce ya- zai zai ma dace to shikenan an gama to amanan mutunci sai wanda yake kiyaye mutunci Yawwa. ba za a yi amanan mutunci sai mai- sai sai mai kiyaye mutunci haka kuma ama- ana- amanan jini sai wanda zai kiyaye jini din kaga nan da abubuwan da ake ba shugabanni amanansu su ne da mutunci da jini da dukiya to sannan kuma gashi an sa musu amana akan ma- eh, duk maganima yana iya zama dukiya to akam hukumce hukumce na addini shi ma shi ana ba su amana su zartar da hukumci su yi hukumci da abin da Allah ya saukar to kun san wannan marowaci ba zai wannan ba fatakunu fatakuna ka fatakuna fi amwalihim nahamatu sai kwaɗayinsa ta zo- ta bayyana a- a dukiya wani aka ba aka ba marowaci ma'ana makwaɗaici don ya kira shi marowaci ne domin bai ce mashi makwaɗaici ba amma can ka sai ce nahamatu nahamatu ma ne hirsu wuya ne kwaɗayinsa kwaɗayinsa sai kwaɗayinsa ya bayyana kun ga aka- ashe da kwaɗayi da rowa tare suke ko yawa idan aka ba makwaɗaici ajiyar dukiya to kwaɗayinsa zai bayyana saboda haka dama ainihin bai cancanci makwaɗaici ba walal jahilu fa yudillahum bi jahali hakanan kuma kun sani su mutane sun sani sarai ai sun sani sun ɗanɗana hukuncin wane da wane da wane duk sun ga irin su wasu su amirul mai yake faɗi su wane da wane ne wa'annan sun sani sarai shi yasa ma ya shaidar musu kun sani sarai jahil kuwa fayudillahum bi jahili sai batar da su da jahilci to kun ga wannan sifan wani na- na far- na na kwaɗayi sun riga sun sani sarai sun san waye makwaɗai ciki a cikin halifofin kuma sun san wane ne jahili wanda aka ya halifan manzo Allah me ya hukuncin kaza sahabbai ku ansa masa ba ce ni ina ganin kaza ne ina jin kaidai ne a ni ina ganin kai ma ina jin kaidai ni ko ina ganin ba wa'annan ba kaza ne Na- kuma na ji kaman baya dan bibo to haka nan wannan ya auku ne ba ba ba wai ba kuma kamar yadda Amir Umin da sannu za mu karanta a cikin Najil Balaga na yake cewa ainihin eh, wa- wa- wa- wani zai zai hukunci da wani hukunci sai a kawo nafsul qadiya kes iri daya a kai mu wani hakimin kuma wani mai hukuncin wani alƙali shi kuma sai ya hukunci da hukunci sabanin na farko sai a kai mu na uku shi kuma sai ya hukunci da wani hukuncin sabanin hukuncin na ɗaya da na biyu kuma duk wanda ya naɗa su sarki guda ne sannan sai su kawo mashi duk ya ce sun yi daidai yanayin ya faru ne so sai ma- sai amiru mai ke cewa to Allah ta'ala ya saukar da annabi an- addinin nan cikakke ne ga manzansa sai annabi ya ɓoye bai faɗa ba ko ko ya fa- ya fa- ya fito ya saukar da shi naƙisi ne ya ce ku cika mini da san muna za mu karanta a nan jirwa yana nan gaba kaɗan za mu karanta Hadi- magana mai tsawo Ad- ma'ana Allah ta'ala ya ko annabi da cikakken addini ko annabi ya isar da cikakken addini amma ba su sani ba to wanda bai sani ba shi ya kamata ya hukunci kamar yadda muka karanta kun baya yake cewa yake ji- amiru mai yake ce musu ba ku gana wadata gabarin ilimin ku ba ku ko ba kuna bukatar ilimi na to a ciki a- a- a- a- an- Allah ya Allah ya kafa hujja ne akan cewa malamai su bi jahilai ko ko jahilai su bi malamai sai suka yi masa shi yace ba ku ganin ni ba ni bukatar ilimin ku ku ko duk kuna bukatar ilimi to ai- a- a- Allah ya hukumta cewa ja- ma- malamai su bi jahilai ne ko ko jahilai su bi malamai Hmm? to kaga jahili da wanda bai san hukumce hukumce addini ba shi ya kamata ya zama shugaban musulmi ba. a tambayi shi hukumce ce to mene me ya ra'ayin ka kai Kai fa ko kuma a faɗa mishi duk- shi shi ya kamata ya zama ya san hukuncin ne shi sannan kuma walal jafi banda kuma kakkausa mai mummunan hali mai kwagiri ya dinga kwantsama mutane fa ya tsa'ahun bi jafa'i sai ya yanyanka su da da j- jafa'i ba- da hausa muka ce jafa'i amma wannan shi jafa'i kamar mutum mu- mu- mu miyagun maganganu ke shi ya yi jafa'i kamar ya yi zage-zage miyagun maganganu to nan yi- nan yana nufin j- jafi shine ka kausa mai kallazawa musashe ba shi shi bai kamata mutum mai kakkausa rai ya zama shine shugaban mutu al'umma ba don yi haka nan zai gallaza musu walal ha'ifu liddiwali diwali eh ya ce ha'if liddiwali diwali din nan jam'in duwali ne duwal ainihin shine mufradi diwal shine jam'i asalin kuma wannan ma'anan duwal shine dukiya daula ke da ke ana ce mulki daula amma wani lokaci da duwal yana nufin yana nufin mal dukiya ne kawai kinaya ne ga mal to ko da ke ana amfani da kalmar duwal din ta hanyoyi daban-daban kamar kala ya kuna daulatun bai na al'agni a minku ana nufin daula ya je kekewa yawa ya je hannu wanda ya tashi hannu wanda ya koma hannu wanda ya hannu wanda ya koma hannu wanda wato tsakanin manya masu dukiya duwala ke duwal dukiya diwal dukiyoyi to har wala yau kuma ha'if ha'if kuma da ha maras dugu ha maras dugu daga haif shine zul jau zalunci ke ha'ib ma'ana azalim ha mara digo idan da digo ya zama tsoraci ke ha mai digo hauf daga hauf ke wannan ko ha mara su daga haif haif kuma shine zulm shine jau da zulm to haka kuma a zalumi bai cancance ya zama shugaban al'umma ba sai ya ɗauki dukiyoyinsu ga waɗansu koma bayan wasu sai ya ba wasu ya hana wasu to shi wannan sun san mai wannan su wanda hatta ciyawan madina da ruwan sha ruwan jirgin madina ya haramta ma kowa sai 'yan gidansu in akwai yankatacci ciyawan madina sai an kama ka kabiya don ciyawan madina na 'yan gidansu to sai amma amma ana ɗiban a baitul mali a rarraba ma 'ya'yan gida wannan ba shi ka cancanci ya hukumci ba ko da ke amir ya ba da sifofin waɗansu mutane ne amma yana magana ne a mata waɗannan har yanzu har ya zuwa hurin ƙaho waɗannan mutane ba su cancanci shugabanci ba kowane iri domin akwai imamatul ama da imamatul khasa akwai imama ama wadda take shine a ce shugaba ga al'umman mutane wanda za a ba shi amanan dukiyoyinsu da mutuncinsu da jininansu kowane ne shi ayyanka ko da wannan da ake kada ƙura ake zaɓe ne wannan bai cancanci amanan mutunci da dukiya da jini bai cancanci masu wa'annan sufofin ba a kowane lokaci to akwai amma imatul khasa wanda yake dama Allah ta'ala ya yi wannan imam ɗin kuma ya ce dole a shi to idan akwai imam khasi to ba zai halatta wani ya ɗauki imamatul ama ban ba shi kamar misali a cikin al'umma akwai annabi ya kamata ya zama akwai sarki kuma yana tambayan in akwai annabi ya kamata a ce akwai sarki kuma yana iko da annabi wa ya kamata ya zama yana da iko yau annabi ne ba kuma idan akwai imami masumi to ba zai zama akwai wannan iko a kansa amma in babu shi to kowane irin imama a mata din ma to ba ta halatta ba sai ga wannan ku kun sani kaga shi yasa ya shaidar su sun sani sare ai yanzu ya kamata makwadaici a bashi ajiyan a bashi amanan dukiya me zai yi zai cinye ne ya kamata jahili ya zama an bashi ya an ce ya alƙalanci ne hukunci ko ya zai zai jahil zai kula ya kamata mai kakkausan zarai da an magana ya mangari ya kai mangari dinga zuba mutane kwagiri har ana ce mishi sanda ma saboda kullum da sanda to kai kaga ya kamata ya zama shugaba sai dunga manga in ya zama shugaba za ku sha mangara da sanda to kuma haka nan kuma idan mutum shi yan gidansu kawai ya sani su yake fifita a ba shi dukiya suwa zai ba tamaman wallahi wannan sufofin su a wadda da sani da salisu sai dai amir mun bai faɗa ba wallahi sufofin su ne to shi kenan da sun za mu karanto karatun ba zai zama da daɗi ba amma za mu yi walal murtashi hakanan kuma shugabanci bai dace da mai karɓar rashawa ba fil hukumi a hukunci faya zahaba bil hukuki wa ya ƙiba bayadunar maƙatsai sai ya tafi da haƙoƙi ya kuma tsaida ta koma bayan inda ya kamata a ta iyakokinta ke na makaɗe ma'ana alhududu da ta ayyana allahula sai ya tsaya bata kai inda ta kai ba ya tafi da haƙoƙin wasu ya hana wasu wato mai rashawa shi mai karɓar rashawa mu tana cewa rashawa da hausa rashawa shi ne rashawa a hukumci shi ne wani ya ba mai hukumci wani abu sai ya yanke hukumci domin shi ne rashawa a hukumci fakam da yawa wannan mutane sukan jingina ma alƙalai amma ba san duk masu hukunci duk masu duk mai duk wanda aka bashi iko mai hukunci ne ba alƙali kawai ba bilhassil ma akwai masu nada alƙalai kaga su masu hukunci ke wanda aka bashi hukunci to in da yake an fi gane alƙali idan idan aka kai kes gaban alƙali sai wani ya zaga ya kai ma alƙalin wani abu da wani ya bashi kyauta ya je ya gaishe shi ya dan kai abubuwa in aka zo sai ya yanke hukunci yadda ya dace da wancan mutum wanda ya bashi wani abu to wanda za a kai mashi wani abu ya hukunci saboda wanda ya bashi wani abu ko ya hukunci saboda eh to wannan shi bai dace da a ce shine shugaba ba saboda in aka yi haka nan sai ya dauki haƙƙin wani ya ba wani ko kuma ya tsaye da haƙƙin bai kai inda Allah ya aje ba ya toge bai kai ga kyara wannan mu'addilin sunna to kuma wannan wata sifa ne haka kuma wanda banda mai tadilin sunna wanda ba da sunna yake aiki bai ga ga sunna annabi ya zama da wani abu zai amfani to banda shi bai hulikal umma to shi wannan nashi abin mun zai halakar da al'umma shi ba da sunna annabi zai aiki ba saboda haka zai halakar da al'umma to kun ga kun ga na farko makwadaici jahili kakkausa mai kaushin rai azzalimi mai bin son rai mai karɓar rashawa da kuma mai ɓata sunna sunna annabi to wa'annan masu wa'annan sufofi ba su cancanci shugabanci musulmi to wannan wa aka shaidar ma su mutane wa kad alimtu kun sani to ko yanzu ba zai ɓoye mana ba masu wa'annan sufofin ya kamata zama shugabanni ko amincin lokal gama ya kamata mai ɗayan wa'annan sufafin ya zama yana rike da shi yannan kun sani sarai saboda da zarar an ba makwaɗaici dama zai dumo mai shi kadai da zarar an ba jahili za a bar hukumce hukumce dama dama zai aiki da jahilcinsa da zarar an ba kakkausa dama za a cuya da zarar an ba wanda ɗan gidansu kawai ya sani dama ɗan gidansu kawai zai ba da zara an ba mai karɓar rashawa in ainihin ka ba shi wani abu aka ba shi wani abu yanzu zai ce haƙƙi na wanda ya ba shi da zaran an ba wanda ya keta alfarman sunna to dama a wannan gaba ɗaya za a karkace daga ta an ɓace kenan ma to shugabancin imamatul musulmi na ake fito ya shi yasa aka kawo mu'addalin da sunna kun sani sarai to insha Allah wannan wannan ba na dai tarjama a gurguje amma sharhin na da tsawo kuma insha Allah za mu fara sharhin kuma kamar wancan na baya wanda shi ma dai mun dan yanke magana muka ce a shi mu haka nan wannan ku ya fi tsawo shi ma kila za mu yanke ne gashi yau mun dan makara saboda wani dalili kuma gashi lokaci ya kure saboda ka za mu dakata a nan gaba insha Allah za mu sake dawowa mu bi hudu ba ɗin kalma bayan kalma mu ƙara ɗan sharhi a kai insha Allah wa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi Allah ka gane da mu abin da muke karanta shirye da mu da shiryen da ke ci ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم طبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت افئدتنا واصل ذات بيننا والف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت الوهاب اللهم انا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وتظاهر أعضائنا وكثرة عددهم وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا ووقوع الفتن بنا فصل الله على محمد وصلى الله على محمد وعلي وعينا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان حق تذكره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام اعلى وتظل بها النفاق اعلى وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره، اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما قربتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه Yeah.